ويجب wajibi ne ga maganar mai magana an yaslima tarkibu zancen mutum ya kubuta min ta'idil ma'anawi daga kullewar ma'ana ma'ana kai amfani da zance zancenka ga yadda yake amma kana nufin wata ma'ana ta daban kamar kalma tana ɗaukar ma'ana biyu ko ma'ana uku ko ma'ana hudu sai kai amfani da ita amma baka bambance wani irin ma'ana kake nufi ba da sai a ce jancanka yana da ta'ilul ma'ana an gane ko kamar yanzu ka ce za mu yi tazarci insha Allahu kai ba ɗan siyasa ba ne, kai ba tela ba ne, kai ba matafi ba ne, an dai san ka mutum ne ɗan kasuwa, sai ka zo ka ce mutane, in sha Allah za mu yi tazarci, ku kwantar da hankalinku. Da Allah mai kake nuhi? ‘Yan dama-dama, in ɗan siyasa ya zai ce ma za mu yi tazarci in sha Allah, ko bai ƙara bayani ba. kana iya hararo wani abu ko? Tela ne zai ɗinke ce, in Allah ya so za mu yi tazarci. Ko bai ma bayani ba kana iya gano wani abu ko ba haka ba. Baƙo ne ka yi, ba ka tabbatar zai zama gidanka ko ba zai zane ce ma, insha Allah za mu yi tazarci. Me za ka ɗauka? To, amma kai ba ko ɗaya cikin wannan ba. sai ka tashi ka ce wa mutane in Allah ya so ku kwantar da hankalinku za mu yi tazarci sai kai shiru. Duk ba kalma guda ba ce, amma su da suka yi kalma guda suka yi shiru, ta bayar da ma'ana zancen su ko ba ta bayar ba. To kai in kai yi magana kalma guda kai yi shu ba kai magana ba, da Allah ta yi? To duk wanda ya yi haka sai a ce zancen shi akwai ta'idul ma'ana. ma'ana akwai kullalliyar ma'ana kenan duk kalmar da take tana da ma'anoni da yawa in dai ba a mahallin magana ba ne ka shigo da zancenta to in ka shigo da ita ba mahal dole kai bayani wa huwa an ya'mida al-mutakallimu ila at-ta'bir shine mai magana yayi nufin zance ya'mida nufi ma'ana yayi nufi wani zance an ma'ana da wata ma'ana fayyastamilu fihi kalimatin sai amfani a cikin zancensa wasu kalmomi fi gairi ma'ani hal haƙiƙiya ba a cikin ma'anarta na haƙiƙa ba fayyusi ukhtiyarar kalimat sai ya munana wajen zaɓen kalma lil ma'anar da zai yuri duhu game da ma'anar da yake nufi wai shi iya maganan ne sai ya zaɓo kalma ya yi amfani da ita amma sai zama to zaɓen da ya ma wannan kalma ya muna na zancen inda ma'anar ba ta hito ba fayattaribu ta'abiru sai zancensa shine ta'abiri fayattaribu sai ya raurawa mana ta'abirin sai ya kasa zama wuri guda a kasa gane inda ya nufa wa yaltabisu al'amru ala sami'i sai al'amari ya rikice ma mai sauraro kawai dai wanga misali da ni baku kawai kuna hira da mutum su ce ma za mu yi tazarci in yau shi sai ka ce wani ko sanyi ya buga ka kazare ne kuma za mu yi tazarci ai ba zance bane mai muni ko to amma dole sai ka yi ƙarin bayani in ba kai ƙarin bayani sai a ce zancen ka akwai taƙidul ma'ana misalu zalika ga misali dan ku gane anna kalimatan lisan me lisan da Hausa To kalmar lisan mu Hausawa yan ka ce lisan harshe muke fassara shi amma mai karamin larabci amma wanda yake da larabci na balaga in ka ce mai al-lisan kai shiru sai ya buƙaci sauraron ƙarin bayani saboda lisan larabawa ba amfani suke da shi a guda ba suna amfani da shi wurare da dama shacce anna kalimatan lisan kalmar lisan tutlaqu ahyanan ana amfani da ita wani lokaci shine a hayanan wani lokaci wa yuradu biha lugha ai amfani ana nufin yare Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace wa ma arsalna min rasulin ba wani manzo da muka aiko shi illa bi lisani qaumi face da harshen mutanansa ko ba haka bane in an ka ce face da harshen mutanansa kai tsaye kana gane mi Allah ga mini da lugarsu ko kenan al-lisan bi ma'anar lugha an fahimta wasa to sai ka ce mutum sa'akulun lisanaka ma'ana ta kusa wacce za a fara ganowa harshe wanga ko kai kuma sai ka ce a ni ina nuhin zan ce yaranka ne kuma ga wani to sai a ce wani wanga larabci naka bai yi ba duk da yake lisani yana ba da ma'anar yare amma inda ka ƙara zance a gaba don a fahimci me kake nufi dole wannan sai a ce akwai taƙidul ma'ana amma kamar nan aya da Allah ce ban aiko kowane manzo ba sai dai da harshen mutanensa to an gane kai tsaye ana nufin yaran su ne kamar sai ka ce ni da shi aido harshen mu guda na'am ai natiqan bi lughati qaumihi mai yin furuci ne da yaren mutanensa wa hadha al-istimal sahihun fasihun wannan istimali ma na amfani da wannan kalma a nan sahihun abu ne mai inganci fasihun kuma akwai fasaha ciki don kaga ayat ta yi daɗi ma wajen fassara fa'iza sta'amala insanin hadhihi kalma fil jasusi idan mutum ya yi amfani da wannan kalma a wajen jasus kun gane jasus 'yan lokon asiri jami'ai na farin kaya da larabci su ne jasus ajen sekre ss ajen sekre su ne da larabci jasus to su jasus da larabci wani lokaci ana ce da su lisan lisanul malik da kaji an ce lisanul malik ana nuhin yaren gwamnati ko to nan ba ana nuhin harshe wanga ba ana nuhin 'yan leƙon asirinsu yanzu mu da muka san wannan sai in gaba ko sai in ce muku in tabihu hunaka lisanul malik ku kiyaye wanda ya wanga darasi da an yi wanga larabci ka sun biya ka nufi eh amma wanda bai wanga darasi ba yana ganewa zai ganewa da shi ne yace eh فإذا استعمل إنسان فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس إن متنية أمباني دون كلمة أجان جاسوس معنى أجان سكير وقال يتشي بث الحاكم ألسنته في المدينة alƙali ya watsa harshensa a cikin gari ma'anar ya watsa 'yan leƙon asirinsa su ajan sekir ana ce da su alsina amma dan Allah kowa ne yasa ana ce da su haka to inda ba kowa ne ce yasa ana ce da su haka ba in ka ce al-lisana kana nufin su dole ka ƙara wani abu dan a gane kana mukhti'an to sai a ce mutum ya kuskure wa kana fi kalami taqidun ma'nawi sai a ce a cikin jancensa akwai taqidul ma'nawi maganar fatayi ba batai ba to amma ba kowa ya gane ba shi ko a fasaha sun aka kai amfani da kalma a gane inda duk kai amfani da kalma ba a gane ba duk ƙarfin larabci su a gurin malaman fasaha sai a ce bai yi ba wa min zalika qaul mur'in qais qaulun mur'il qais ko umrul qais daga ciki akwai maganar umrul qais fi wasfi farsin da yake sifanta wata dokiya ko a ce wani doki shi umar al-qais mawaki ne a jahiliya kafin zuwa musulunci suna daga cikin shahararrun mawaka kun san su da yadda ake yi za a tara mawaka a zo kaso duniya ta zamanin su wanda ya waka shi ta fice sai a rubuta ta da ruwan zinariya sai a rataya ta ga abin ka'aba sai a ce to bana waka shi ta za ta yawo har shekara ta zo in ya zo kuma ya canye a ƙara rubuta tashi to shi yana daga cikin waɗanda suna da waƙaƙin da an ka rubuta da zinariya saboda waƙa tana da tasiri sosai to shi ne ya yi wani larabci kun ji abin da ya ce wa arkabu fil rawi khaifana haka ne ko kasa wajhaha safun muntashirun yace wa arkabu fil rawi khaifana zan hau saman dukiya kasa wajhaha safun muntashir wadda reshe wanda ya yatsu ko ina ya rufe mata huska to yanzu zai mana taudihin magana yace wal khayfanatu fil asli al jarada me al jarad to ku rike wannan larabci me al khayfana fara al khayfanatu fara al jaradu fara me al farsu doki to kuma laraba suna ce ma doki al khayfana ana ce da doki al khayfanatu ana ce da shi al farsu to amma ba kowane doki ake ce ma alhaifana ba irin dokin da bai da jiki shi ake ce ma haifana kun gane ko to shine yake sifanta doki yake cewa arkabu fi rau'il haifanati ina hawa saman doki kasa wajha safin muntashir wanda reshe wanda yake ya yatsu ya rufe mata huska sa'af abin aikin da sa'af kudi wa dabino abin nan da yake saki kafin ya ɗaya bayan kamar reshe ba shi ne saf in ya yi rumbuzu da yawa wuri ɗaya yake gamewa ko watsuwa yake yi watsuwa yake yi to doki in yana da gashi da yawa yana gamewa wuri guda ne ko da yana watsuwa a gabansa to sai yake kamanta wayan dokin nan kamar reshen dabino ne da ya watsu ko ina to haka ma ita ma wannan dukiya gashin ta kamar reshen dabino na duk ya rufe mata fuska kenan ma'anar baitin shi a gurin shi zan hau dokin da gashi ya rufe mata fuska saboda yawan gashi na geza shi haka yayi abu to lokacin da eh to su irin wannan gashin ne sai kamanta shi da reshen dabino to da yayi wannan larabci su ne malaman balaga da suka ɗauko larabcin sai suka ce ba larabcin na abbaye ba inda ya istimalin kalmomin ba na ake istimalin su ba don haka akwai ta'qidul ma'ana me ya kawo ta'qidul ma'ana na ɗai ba kowa ne ya san ana ce da doki haifana ba ko ba kowa ne ya san ana ce ma aljira da haifana ba ko kowa ne sannan sa'af menene sa'af shine reshen dabino wanda ya saki rasa gezar doki ba kowa ya sana ce da ita sa'afin ba to shi sai ya zo ya amfani da abin da ba kowa ya san haka yake ba sai ƙwararren laraba wanda sun daɗe cikin larabci da sai aka ce mai na akwai taƙidil ma'ana saboda yara da kake magana da su a larabci ba san wannan ba ya za ka yi musu wanga larabci inda za ka sani sai ka je ka gwada sai kai mu wani wanga larabci ka ce ya fassara ma ba kowa zai gane in ba ka karanta da tafa irin wannan ba ba ka sanin irin wannan larabcin to shine sai mala yace wal khayfanatu fil asli al jarada al asli abinda ake ce ma khayfana shine al jarada shine fara wa yuridu biha huna al farsu al khafifa yace abinda yake nuhi da ita anan doki wanda bai da jiki wa hada la ba'sa bi yace nan babu lahi وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف ko da yake akan manta doki da fara an rauna nashi sosai ko ba ga wani eh yake cewa a gaba amma wasf hadhihi alfars amma da ya kamanta wannan doki anna sha'ran nasiya cewa gashin da yake saman wayanta idza ghattal ainaini eh dawilun ko cewa gashin wuyanta dogo ne ka safin nakhli kamar reshen dabino yawaddi wajhaha da yake rufe huskarta fa ghayr maqbul alace nan ba za a yadda da wannan larabcin ba misa lianna al-ma'rufa inda al-arbi domin sanannen zance a gurin larabawa anna sha'ran nasiya cewa gashin wuya na doki idza gattal ainaini matukar ya rufe ma doki ido guda biyu lam takun al-farsu karima wannan doki ba ta daraja a gurin larabawa kenan dokin da gashin ya rufe mata ido ba ta kai daraja da za a yi mata waka ba kun gane ko walam takum khafifa sannan kuma a ɗabi'a an gano da waya a samu dokiya mara jiki ya zamto gashinta ya rufe mata ido mafi yawanci ƙananan dawakai gashin su bai rufe musu ido sai dai irin manyan dawakan nan ومن تعقيد المعنوي قول أبي أبي التمام نظام تساكو إيه أي داشي أي بإيدوا بسم الله وبه نستعين إيه أوه تو لا يبينا كو لا يبينا sai mu shiga balaga yanzu duk muna bayani akan fasaha wayanga abubuwa in ka fahimce su a zancen ka sai a ce kana da fasaha to balaga fa da shi ne sati mai zuwa sai mu fara bayani akan balaga jazabtu nadahu gudwata sabti jazbatan fa kharra sari'an baina aidil qasaidi a za a maimaita wani makon mai zuwa ma in yanzu sai maimaita ko a tsaya dai nan sai shi ke da sadara biyu ne ko? babu laifi zan muna tsaya nan almuhim da tsarin da an kai a maimaita in an ka zo baka gane ba a tsaya ko don kaɗai ana maimaitawa kun gane misali ko kowa ya je ya revision in ka zo baka gane ba an kai karatu daga hannu wuri kaza ban gane ba a maimaita maka insha Allah shi abid tamam mawaki ne kasan mawaka waka duk in babu ƙarya ciki ba ta yi shine yake ba da labari yake cewa ranar asabar na zo ina masarki waka hannun kwaci kyauta a gurin shi yana nan kwance gaban waƙoƙi na nita ya nufar shi shi ne ce jarabtu jazbu abin da aka shine jazbu fisga jarabtu mene ne nadahu kun gane nada kyauta kyauta jarabtu nadahu na fi ciko kyautarsa yaushe guduwa ta sabti safiyan asabar guduwa da sassahe jarabtu nadahu guduwa ta sabti na finciko kyautar shi safiyan asabar jazbatan wani irin fincika wani shi ce manfulul mutlaq mun zo a nahawu muna jin shi wani irin fincika wani irin sabta fa kharra sari'an kawai sai ya fadi sumi baina aidil qasaidi gaban kasidodi na in ana abin da ce ma kasida irin waƙoƙi sai a zo a rera waƙa sai a ce wani na yi ma kasida na yi ma waƙa mafi yawanci 'yan a shafa a shafa sun fi yawan yin wannan kun gane a shafa a shafa yan mandiri su ne a shafa su ai ba kiɗa ba ne shafawa ce in kai masu ce ai shafawa ne su a masallaci ma ana yin shi in kai magana sai ce malam ba kiɗi ba ne shafawa ne ana yi ana rawa kai da kare fa innahu yace shi ma sakata hatta ja'ala karma mamduhahu har sai da ya sa matsayin wanda yake yabo ya khirru sari'an yana faduwa sumi sari'an sumi ma'ana hayya su mu saboda dadin waka hada min min akbahil kalam yana daga cikin zance mafi muni ai ƙarya ta ƙarya ka ce saboda waka har mutum ya suma Allah ya sa mu dace Malai ce wai yajibu wajibi ne an yaslima tarkibu zance ya kubuta min ta'idil ma'anawi daga kullewar ma'ana wa huwa shine an ya'mida al mutakallimu mai magana shi yi nufi ila ta'abiri zuwa ga zance an ma'ana game da wata ma'ana bai sami fihi kalimatin sai amfani da kalmomi a cikin zancensa fi gairi ma'ani hal haqiqiyya ba cikin ma'anarta ba na haqiqa bai si ikhtiyar kalimat sai munna wajen zaɓar kalmomi lil ma'anar ladhi yuriduhu game da ma'anar da yake nufi fa yattaribu ta'biru sai zancen sa ya raurawa ya kasa mikiwa ya tai daidai wa yaltabisu al'amru al-sami'i sai al'amari ya cudaye ma mai sauraro misalu zalika misalin wannan anna kalimatan lisan kalmar lisan da larabci tutlaqu ahyanan wa yuradu biha lugha wani lokaci ana amfani da ita ta bada ma'anar yare qala ta'ala wama arsalna min rasulin wa mu aiko da wani manzo ba illa bi lisani qaumi face da harshen mutanansa ai natiqan bi lugati qaumihi mai hurci da yaren mutanansa ko ba haka bane wa hadha al-istimalu sahihun wannan amfani da wannan kalma anan ingantaccen labari ne fasihun kuma yana da fasaha fa idza ista'amala insanun hadhihi al-kalima in mutum ya yi amfani da wannan kalma fil jasusi a cikin jasus faƙala sai ya ce basal hakimu alsinatahu fil madinati alƙali ya tura kamar yanzu muna so mu ce shugaban ƙasa ya tura a jan sakire da larabci in kawai a makarantar ne ta nurura sai mu ce fina lisanul jasus lisanul hakim sai mu ci gaba da zancenmu an gane ko to amma wanda ba dan wanda bai wanga darasi ba yana ganewa ina ana amfani da lisan ya bada ma'ana a jan sekirin ko a ce jasus jasus ne kowa fi sani sai na inda wancan an kai sani shi ya kamata kai amfani da shi shi ko wanga in ba wanda sun ka san wannan larabcin ba ba kai musu shi an gane misali ko kana mukhti'an sai a ce wanda ya wannan ya kuskure wa kana fi kalami ta'qidun ma'nawi a cikin zancen sa akwai kullewar ma'ana min zalika qaulun mur'il qais daga cikin wannan akwai maganar umrul qais fi wasfi farsin da yake sifanta doki Allah madaukin sarki ya sama dace wa arkabu fil rawi ina hawa nan arrau yana zuwa ba da ma'ana alfaza yana zuwa ba da ma'ana tsoro na hau a tsorace ta gane ko arkabu fil ra'i khayfanatan na hau fara a cikin tsoro ko kuma na hau ƙaramar dokiya a cikin tsoro ita wannan dokiya kasa waje hasafin muntashir reshe wanda ya yi ƙasa kamar reshen dabino ya rufe mata huska a gane ko alkhaifanatu fil asli Mala ce asali abin da ake cewa alkhaifana aljarara ita ce fara. Wa yuridu biha huna alfars alkhafifa. Amma anan yana nufin dokiya wadda ba ta da jiki, wadda ba ta da kauri. Wa hadha la ba'sa bihi, wannan babu laihi. Wa in kana tashbiha alfars bil jarada la yakhlu min da'fin. Duk da yake kamanta doki da fara abu ne wanda baya kubuta da da rauni. amma wasfu hadha al-fars hadhihi al-fars amma da ya sifanta wannan doki yace bi anna sha'ra nasiyatiha tawilun cewa gashin wayanta yana da tsawo kasafin nakhl kamar reshen dabino yubatti wajhaha yana rufe mata huska fa ghayr maqbul wannan ba zance ne da za a karba ba li anna al-ma'rufa 'inda al-arabi domin sananna abu a gurin larabawa anna sha'ra nasiyati anna sha'ra nasiyati cewa gashin kai ko gashin waya idan gattal ainihin in ya rufe ma doki idanuwa guda biyu lam takunil farsu karima wannan doki ba ta daraja wa lam takun khafifa kuma ba mai rashin jiki bace ma'ana ta kasance mai jiki ce amin at-taqid al-ma'nawi yana daga cikin kullewar ma'ana qaul abi tamam maganar da abi tamam yake cewa jazabtu nadahu gudwatu sabt jazbatan na finciko kautansa safiyan asabar wani irin fincika bakar da sari'an sai ya faɗi a some bai na aidil ƙasa'ili a gaban ƙasidodina mana a gaban waƙoƙina da nemasa innahu ma sakata shi mawaƙin bai shiru ba hatta ja'ala karma mamduhahu har sai da ya sanya karamcin wanda yake yabo ya khairu sari'an yana mai faɗuwa a some hada min aqbahil kalam wannan yana daga cikin mafi munin zance in shine muka zo ƙarshen fasaha za mu zo balaga sannan usulubi sannan mu fara darasi a darasin da muka yi ranar nan mun yi bayani akan ina ne muke al-mubtara'u shi muka yi ko da shi zamu yi shi muka yi ko to mun yi al-mubtada wal khabar muka ce abinda ake nuni da mubtada suna in ya fara farkon jumla ya ce kai da irabi sai ce shi mubtada shi kuma khabar mubtada shine sunan da ya zo dan ya ba mubtada cikakkiyar ma'ana mun yi wannan za mu tashi ga misali ne ya kawo muka ce at-tufahatu hulwatun at-tufahatu mubtada hulwatun khabar mubtada ko الجري مفيد الجر مبتدا مفيد خبر مبتدا النظافة واجبة النظافة مبتدا واجبة خبر مبتدا السورة جميلة السورة مبتدا جميلة خبر مبتدا القطار سريع القطار مبتدا سريع خبر مبتدا الأرض مستديرة الأرض مبتدا مستديرة خبر مبتدا طب سيمجي قبل الجملة الفعلية nan na ko? an ga wajen mala ya ce aljumlatul fi'liya an gwajen wannan sentence it in, indicates an action a phrase that shows the action it calls the action sentence so we are going to set the subject amma da ya ce aljumlatul fi'iliyatu jumla fi'iliya kullu jumlatin tatarakkabu min fi'ilin wa fa'ilin duk jumlar da aka gina ta da fi'ili da fa'ili tusamma jumlatan tusamma jumlatun mufidatun ana ce da jumla jumlatun fi'iliyatu ana ce da jumlatun fi'iliya ma'ana duk jumlar da akwai aiki ciki akwai wanda ya aiki ita ce ma jumla fi'iliya duk jumlar da yake akwai CJ akwai object cikinta ita ake cewa jumla fi'liya an gane ko CJ shine wanda ya aiki is a doer shi kuma object shine wanda ya aiki is a receiver to duk jumlar da yake akwai abin ga biyu shine jumla fi'liya ga misali Muhammadu ya ci tuwo akwai aiki ko babu aiki akwai wanda ya aiki ko babu wanda ya aiki da larabci ita ce ma jumla fi'liya alhaji ya gaji yana kwana misali ba ya yi kwanan ba da misali na kawo ko akwai aiki ko babu aiki wanda ya aiki yana na ko bai na sai a ce wannan jumla ce ta aiki kenan da larabci jumlatul fi'liya to ga misali na a karanta misali lama albaraku walƙiya ta haska fiw lamu ƙiftawa ta sai ita walƙiya kamar ƙiftawa na take kenan ana so a ce walƙiya ta haska da larabci mi za ka ciya ban ji ba lama albaraku ko kun ga abubuwa na muka ta tare su zuwa uku muna ƙara ma larabcinmu ƙarfi amma ba mu gane sai mun kai wani lokaci inda yau in kun kula karatun da mun kai kalma nawa mun ka karu da su in aka tura aka tura an kai wani lokaci sai kaga ka rike abubuwa da yawa baka sani ba kenan da haka duk jumla duk phrase din da an ka fassara shi kai kokari ka iya fassara shi zaka karu da wani abu to kenan kiftawa aiki ne ko ba aiki bane waye aiki walkiya ko kenan shine jumla fi'iliya sai ka ce lama'a fi'ili ne wani irin fi'ili madi albaraku wani irin aiki ne e aiki ne ko sai ce fa'ilun marfu'un fi'lu madin fa'ilun marfu'un wannan jumla filiya kenan a ƙara gaba awar zibu ko kerkeci yana kuka duk masu miƙa wuya in za su yi kuka ba ka sha yabki sai dai a awi kana awa kerkeci in zai kuka miƙa baki shi ka haka kun gane ko to sai ka ce yana kuka su haka kukansa haka ake kiran shi kerkeci yana yayi kuka a wata zai kerkeci yayi kuka kerkeci an gane kerkeci ko me ake ce ma kerkeci da Hausa nan kura daban yawo kerkeci shi kuma ya kama karan daji ko ba kuma karan daji na ba eh zomo ko zomo to zomo a kuka kuna fita ago eh zomo ago he ya dinno ko ta kenan zomo din nan suna ne ko ba ka wani amma yau ne ko ba ka wani to a gohehe din nan da yi shi kuma goyo ne ko ba ka wani kenan an samu a goyo da amma yau kenan an samu jumla fi'iliya ehe ta hmm a su da nasu ka gane ko eh in ka samu makayisin loga duk da sunayen su duk wani dabba da sunanta har wanda baka sani ba hmm ban ji ba kuna tambaya ne ba ce rita ba cere da kaɗan na ta musa wata musa ma ba ta hice da girma ba eh sun yi kamana shi kukula ita ce ra ta mu ci gaba yes kudur salju a karanta in ja yes kudur salju yes kudur salju da hausa raba tana haɗowa mun gane ko irin raban na mai sanyi wani ƙasa za a ga abu kamar farin ƙanƙara yana zubowa sai ka ce yes kudu salju munan ba mu cika samun shi ba sanyi mu bai kai wannan ba ina daga cikin ni'imar da Allah ya muna eh naji ko da turanci ko mu Allah ya mana ni'ima ba mu gane ba ba mu da zahiri mu kuma ba mu da sanyi muna tsaka tsaka ne Allah muke cikin inda muna da irin wannan sanyi masu mutuwa da yawa na sai Allah ya yi bar mu daidai mu mu gode ma Allah to da larabci sai ka ce wannan abin yana faduwa faduwa ba aiki bane shi wannan abin ai sunan shi ne ko ki sai ce yasqulu fi'li ne wani irin fi'li ne kun gani da kyau ko ya fara da ya'un ga alamatul mudari ne yasqulu fi'l mudari asalju fa'ilun marfu'un haka ne ko mu kara gaba yashtaddul bardu a sake yanji yashtaddul bardu ko sanyi yana tsanani da da wannan biskunira ngane ko kenan me albardu kenan sanyi yana tsanani sai ce yashtaddul fi'l mudari albardu ya zama menene fa'il marfu dan mun kace yashtaddul aka ko me albaradu bi fatahin ra akwai wannan ukun ga wajen karanta sai ka kiyaye duk wasu su daban-daban to mu ci gaba an gane dai ko a masara ko an ka ce albaradu ƙanƙara galas uridul barat ina son kankara abu mai sanyi amma uridul bardu ina son sanyi albarudu shine barugo inji bahaushe barugo larabci ne sai suka ce barudu ne sai su ce barugu abin ruwa eh mai maganin sanyi shine na ƙasa eh da da a nan ga in yi haka na sai ni abin nan albarudu ba wuce sai ce bargo haka na sanyi domin na samu shine annam yana ya shidaddu fil mudari kun gane ko albardu fa'ilun marfu'un to mu yi gaba ya tsifil wardata ya tsifil wardata ka tsinko warde shi warde akwai wata bishiya da ake ce mata warde ba su cike girma sosai ba ana yin turare da ita shi yasa za ga akwai turaren ma warde ya ce to ka cinko warde cinkowa aiki ne ko warde suna ne sai ik fi'ili ne wani irin fi'ili ne fi'il amrin alwardata menene shi kuma a maf'ulun bihi ba kan shi abai fada ba maf'ulun bihi ne khudhil kitaba amshi littahi khuz wani irin fi'ili ne amri ne alkitaba maf'ulun bihi mansub to dukkan wanga jumloli sun zama jumloli ne fi'iliyai yana sai a ce ma kowace ɗaya daga cikin jumlatun fi'iliya in an tambaye ka dan mi ta zama jumla fi'iliya sai ka ce li annaha tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin ko min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulun bihi almuhim da yana akwai fi'li da fa'ili a ce ko da wani abu an ƙara shi dai jumla ce dai fi'iliya ke samala yace na'rifu mimma taqaddama mun sani game da abin da ya gabata anna kullu misalin kowane misali min al-amthilati as-sabiqati daga misalan da suka gabata yusamma jumlatan mufida ana ce da shi jumla mufida mun san da wannan ko dukkan su na farko da jumla mufida ne in an tambaye mu dalili sai mu ce saboda yufidu fa'idatan tamatan na dai kenan shi yasa ne annahu tarkibun yufidu sami'u fa'idatan tama domin tarkibi ne da yake ba mai sauraro cikakken ma'ana wa idza ta'ammalna hadhihi al-jumla in muka sake la'akari da wannan jumloli wajadna kulla wahidatin minha za mu ga kowace ɗaya daga cikinsu murakkabatan min fi'ilin wa fa'ilin an gina ta ne da fi'ili da fa'ili li'anna kulla jumlatin min hadhihi al-jumal mabdu'atan bi fi'ilin kuma kowace jumla daga cikin wannan jumloli ta fara ne da fi'ili samma jumlatan fi'iliya ita ake ma jumla fi'iliya jumla da ta fara da fi'ili sai a ce da ita jumla fi'iliya jumla da ta fara da ismi sai a ce da ita jumla ismiya kun gane ko nice muhammadu saburun jumla ce kowa jumla ba ce da mi ta fara to wace irin jumla ne ismiya isma'il ta'ban wace irin jumla ce jumla ce ismi ismiya alkitabu nazifun wace irin jumla ce qara'a muhammadu wace irin jumla ce fahima talib wace irin jumla ce أذن المؤذن وتين جملة فعلية جملة تكفر من هذا السيبي أدن قولي حد نقا من دكا لأن ذو شنسي أشين هنا أشي فعلية عند جراء فعلية فعلية نعم أقوم يتنبيا بل ما يتنبيا sai a ɗauko littafi. Lokaci ya toko? Toko. Kada yana kuke sallah. Akwai bonus, minti goma da sana. Kenan za mu yi littafi uku, mun sa ma mu yi littafi hudu. Kowa ya shirya. Aljumlatul fi'liyatu jumla fi'liya. Kullu jumlatin kowace jumlar da take ta tarakkabu min fi'ilin wa fa'ilin tana ginuwa ne da fi'ili da fa'ili musamman jumlatun fi'iliyatun ana ce ta jumla fi'iliya. Al'amsilatu misalai lama albarku ma'ana da hausa walƙiya ta haska, sai ce lama a fi'ilu madin albarku fa'ilun marfu'un. Awa zi'ibu, awa zi'ibu kirkeci ya yi kuka, awa fi'ilu madin a zi'ibu fa'ilun marfu'un. Yaskutu salju raba yana faduwa thalaju ko yaskudu fil mudari athalju fa'ilun marfu'un yashtaddu albardu sanyi yana tsanani yashtaddu fil mudari albardu fa'ilun marfu'un iqdi fil wardata tsinko warde iqdi fil amrin alwardata maf'ulun bihi mansubun خذ الكتاب امشي للتاهي خذ فعل امر الكتاب مفعول به منصوب mala ya ce na'arif mun riga mun sani mai ma taqaddama game da abin da ya gabata anna kulla misalin cewa kowane misali min al-amsalati sabiqati daga misalan da suka gabata musamman jumlatun mufida ana ce da shi jumla mufida me yasa li annahu tarkibun domin jerin kalmomi ne yufidu sami'u fa'idatan tama yana amfanar da mai saurare cikakkiyar fa'ida fa idza ta'ammalna hadhihi al-jumal mun la'akari da wannan jumloli wajadna kulla wahidatin minha zamu samu kowace ɗaya daga ciki murakkaba ta ginu ne min fi'ilin wa fa'ilin akan fi'ili da fa'ili wali anna kulla jumlatin min hadhihi aljumal don kowace jumla daga cikin wannan jumloli mabdu'atan ta fara ne bi fi'ilin da fi'ili musamma jumlatan fi'iliya ana ce da ta jumla fi'iliya Allah ya samu lafiya Kare sinu a magana za mu yi ku kawo mu na bacci in mun zo mako mai zuwa sai mu yi darasi na nawa الدرس السابع أبو دواغن وهذا littafi na biyu darasi na bakwai muhara ko ka abar mutum cikin kuyayewa kamar noma ne an gaci a shirya da kayi sakaci ka zama cikin kuyaye kun san da Allah kun san inda a ce mataki zan ɗauka mutane da yawa sai na ɗau mataki a kansu ko? wala kagan da ake kagan da ake wala ka shirya? in ka shirya inda ake akwai wanda ba su shirya na ba to yanzu saboda Allah shi shi babba hada aka mai ko ko ido aka samu mai ko gashi aka bashi eh a gaskiya ai an hade ta yake dauka to yanzu ka hada babba gaskiya yake dauka Alhaji Mustafa mi za a yi mishi to wallahi ku ji tsoron Allah na yi muku gongohai nace kowa ya sayi inda an kwana ba magana alama ba in dai har kana biye da karatun ko a ina ne an ka ce ina ake da ka ce a buɗa an daɗe da rabin minti ka nuno inda ake amma a ƙa'ida na karatu da kaji an ce kun shirya ka ga mutum yana dibomin to ba sai da amfana ba to da Allah kowa shi muka shi haɗa mun ga yanzu mintunan gada mun kaci da yanzu mun yi nisa da karatu yana cikin asarar lokaci الدرس السابع أقولكم درسي نبوكين أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي إن kuka je ne bayan darasi ya ku ‘ya'yana, zahabna ilal mal'abi mun je gurin wasa. A kuratal ƙadami la'ibtum, shin kun yi wasa ne da ƙwallo na ƙafa am kuratar sallah ko kuma ƙwallo na kwando. La'ib na yau ma kuratal ƙadami yau dai mun yi wasa ne na ƙwallon ƙafa. la'ibna kurata sallati fil usbu'il madi amma usbu'il madi makon da ya wuce mun yi kwallo na na kwando amma zahabtum ila al maktabati yawma yau ba ku je maktaba bane bala eh zahabna mun tai kun fahimci Hausa ita bala a larabci yusta'malu fi mawdu'ain imma li ithbat wa imma li nafi nafi inda da sai mu yake yana nan yanzu idan nace hal fahimtum dars me za ku ce min bai ba na'am hal fahimtum dars alastum fahimtum dars yanzu ni ce da ku alassun fahimtu muddars da kun ce min na'am to ma'anar ba ku fahimta ba duk inda aka yi ma tambaya cikin tambaya to za ka ba da amsa ne da bala in ka ba da amsa da na'am ba ka iya larabci ba a karatar kitab alasta karatar kitab ka gane misali duk inda an kai ma amfani da tambaya cikinta akwai korewa to amsa in kana son ka tabbatar ne sai ka yi amfani da bala in kana son ka kore ne sai ka yi amfani da na'am alasna qara'na hadal kitab to kenan eh da kun ce mi na'am sai in fahimci kenan ba mu karanta ba to shi yasa nan ga sai ce amma da haftum ilal maktaba ta yau yau ba ku ta ashe yau ba ku je wurin maktaba ba inda mala ya rubuta na'am sai mu samu jalla sai mu ce malam mun gyara ma larabci amma sai ce bala eh mun yi darasin nan je na da mun yi karatu jiya sati mai zuwa mu ta yana so ya ƙara samun karatu ranar talata ka zo su karatunmu na tafsiri inda da yawa ba su zuwa kun mun san tsere musu na muku wallahi sai kun yi mamakin mu wata rana za mu yi karatu da yawa ku zo kuna ta kame kame mun taya mun bar ku sai ba su zuwa yanzu kun ga wanga bala din ga inda ka zo tafsiri mu da ka san shi to baka zo ai kokari ce duka in mun zo a darasin duk ina muku shi insha Allah na'am saboda gudun